الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasin mu na biyu a cikin littafin ahlari wannan shine darasi na biyu cikin littafin ahlari a babin sahau babin sujjadar rafkanwa wanda muna minti goma sha biyar ne a kullum na bismillah a karanta bismillahir rahmanir rahim malam yake cewa shine darasi na biyu kenan ko sujjadan qabli ba ta kasancewa fa akthar sai dai idan mutum ya bar sunna guda biyu ko kuma fiye da biyu nan ne za ka yi sujudul ƙabli domin fada sujudul ƙabli ana yin ta saboda an yi ragi ko to ba ta kasancewa sai in an bar sunna guda biyu ko fiye da haka na amma sunna guda ɗaya wa amma sunnatul wahida amma sunna guda ɗaya ba fala sujuda laha dan ka bar sunna ɗaya ba za ka mata sujjada ba misali mutum ya bar Allahu akbar guda ɗaya mutum ba zai mata sujjada ba na sai dai asirru wal jaharu ɓoyewa ko bayyanawa idan ka bar su su sunnoni ne masu ƙarfi in ba kuma ta bacin mun fada sunna mu'akkada guda ɗaya za a mata sujjada wanda ba mu'akkada kuma ba ita kuma ta kai daga biyu zuwa sama to sirra wal jahar sunna ne mu'akkadai idan ka bar su akwai sujjada to sai dai akwai bambanci faman asarra fil jahari wanda ya ɓoye a gurin da ake bayyanawa ehe zai sujada kabli ne kun gari ya boye a gurin da ake bayyana wanda ya boye a gurin da ake bayyana me yayi yayi rage me ya rage ya rage wa kunnansa jin magana tunda ya boye ya rage wa kunnansa ya rage wa mamunsa ya rage wa masu sauraro to nan an samu rage zai sujada kabli na'am wanda ya bayyana a wajen ɓoyewa kuma shi kuma zai ba'adi kunga ya yi ƙari ne me yasa saboda guri da ake ɓoyewa kunnenmu ne kar ya ji kai kuma ka ƙara wa kunnenmu aiki ko harcenka ya dace a ƙasa-ƙasa sai ka ƙara wa harcenka aiki sai da ya fito da shi fili to da ka yi ƙari sai ka yi sujada ba a dasala na wa man takallama sahiyan duk wanda ya magana da mantuwa a cikin sallah bai sani ba sajada ba'da salami zai sujada bayan sallama kana cikin sallah sai aka kira sunanka wani ma zai iya manta ce ina sallah ne ina zuwa a wannan sallar ka bata baci ba amma kuma zaka yi sujada ba'da salam saboda amsa wanda kai me shi ƙari ne amsa wanda kai me shi ƙari ne na'am saboda haka wannan abin nan man takallama sahiyan wa kana kalamu qalilan fa da sharadi ya zama maganar kadan ce yawa yar kadan ita ce za ta wadatar amma idan yayi yawa to wannan sallah ta baci eh sallan ta baci gaba daya dan yana daga cikin abubuwan da suke rubuta sallah shine mutum yayi zance a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dawafi sallah ce sai dai shi ana magana a cikinsa kenan ba a magana a cikin sallah na wa man sallama min raka'ataini wanda ya sallama a raka'a ta biyu sahiyan da rafkanwa sajada ba'da salami zai yi ba'adi wannan mun ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata a can baya ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada ba'adi duk wanda ya sallama a raka'a ta biyu misali al-asr ko a zahar ko a isha ko a magarba to sai ka samu akwai ƙari a ciki saboda sallaman da ya yi ko sallaman da ya yi sallama ba mahallinta ba tun daga ma yi wannan sallama din ai an samu ƙari a sallah shi ne ƙarin sallamar domin in ya dawo sallar ya ƙarasa sauran raka'o'in da suke kansa ai zai sake sallama ta gaba ko to ƙarin wannan sallaman zai sujada ba a da salami na wa man zada fi salati raka'atan wanda ya ƙara raka'a daya a sallah kamar yadda muka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah raka'a biyar sahawan sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sallah raka'a biyar sai yayi sujada ba'da salah to wanda ya ƙara raka'a daya eh ko kuma ƙarin ya kai har raka'a biyu sajada ba'da salam wannan zai sujada bayan sallama saboda yayi ƙari ne kai tsaye wannan ba mu da matsala yayi ƙari ne zai sujada bayan sallama na wa man zada fi salati mithlaha wanda ya ƙara sallah kwatankwacinta wanda ya ƙari a cikin sallah kwatankwacin sallar sallan la'asar kai raka'a takwas a wani ai ai sai a bincika me ya sha in kuma bai sha komai ba to yana da matsala matsalan da har ta fita daga hankali ta koma hauka to so da wannan sallar ma ta ɓaci babu wani maganin gyara bai san abin da yake ba sai a ce ya zauna ya dawo hayyacinsa ya sake sallah na wannan sallan ta ɓaci mun gane ko yawa wannan sallar ta ɓaci gane ko wanda ya ƙara ya ninka sallarsa kamar a sallar asuba fi subu ya aurakate ne fi ruba'iyya galda musu jud ba da sara to shi kenan to muje wa man shakka fi kamali salati ko kuma fi kamali salatihi kamar da yake a gurin ku wanda ya shakkan cikan sallansa shin sallan nan ta cika ko bata cika ba sai ya zo da abin da ya shakka a ciki wannan ka'ida ce general ka'ida aka baka maxim ce a cikin abuwabus salah wa man shakka fi kamali salatihi sai ya kawo ta haka kuma hadisi ne hadisi ne ingantacce bukhari muslim wa man shakka fi duk wanda ya shakka a cikin sallansa idan shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla wannan hadisin ko kuma wani waje idan shakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-sawaf falyutimma alayhi thumma liyusallim thumma yasjudu sajdatayn wanda ya shaka a cikin sallarsa ta shiga ko bata cika ba to yayi kirda don menene daidai yanzu kana sallah sai kana tunanin kai yanzu azhar din nan raka'a ta biyu kake ko ta uku kake to sai ka dauki mafi karanci shine da dai sai ka ce kawai ta biyu bari batta a ta biyu ne sai ka karanta sallar ka sai ka yi sujjada wannan kuma yana faruwa ga masu bin liman galibi ya fi faruwa ga wanda ya zo bin liman sai ka taho kana sauri daga gida don ka samu sallo raka'o'i raka ɗaya ta kubuce hankali kuma ya tafi ana ta tunanin duniya ka shiga sallar sai an zo raka'ar ƙarshe to sai shaidan sai ya zo dama ya gama aikinsa aikin da ya shi ne ya sa ka yi ta tunanin kasuwarka ka yi ta tunanin matarka ka yi ta tunanin kaza da 'ya'yanka da sauransu sai an zo raka an ƙarshe liman ya ce Allahu akbar to sai ya ce ɗan sai ce wai naka nawa kai sai ka fata ne ni kam a al'asar ɗin nan ɗaya na samu ko biyu ne ni kam ɗaya ce ta kubuce min ko biyu ne daga nan sai ka dawo harkar fulani gita boji sai ka fara duba na nan ni wannan da na zo tare muka zo da shi ne wannan na gefe na nan hagun mun shigo tare ko mun shigo ba to sai shaidan sai kararaya maka bari mu tashi gani sai wani maka gan lokaci ka kiyin ma sujjada sai ka jira sai na gefen ka yayi in na gefen ka ya zauna sai ka ce to daidai muke da shi ba kai kuskure ba ruwan ka da gefen ka na haka za ka yi gini da shi ka tsaya ka yi gini da naka to shi yasa duk wanda ya zo masbuki ya tsaya yi tunani me zai yi to shine mala ya ba mu ka'ida wa man shakka fi kamali salatihi wa man shakka fi kamali salatihi duk wanda ya shakkan cikan sallarsa a tabi ma shakka fihi to sai ka zo da abin da kake shakka kana tunani yanzu wannan raka'a ta hudu ne ko ta uku ne to ka cire shakka sai ka cika ka zo ka zo da wanda kake shakku da ita insha Allah na ka tahaqquqihi dai naga wajen ku an sa li tahaqquqihi dai washakku fin nuqsani shakka a cin kai kai shakkan kai ragi ko baka yi ragi ba to ka ta haƙoƙihi kai ka ce ma ka yi ragin ne kawai ragi ka yi kai haƙuri kawai na mun gane ko to kamar dai kawai ka yi shakkin ne ka ta haƙoƙihi kamar tabbas ka yi shakka din sai ka zo da abin da kake shakka to sai malam yake cewa faman shakka fi raka'atin duk wanda ya shakka a ruku'i ko sajjada nan fa ba raka'atin ba raka'a ake nufi ba faman shakka fi raka'atin wanda ya shakka a ruku'i shin nayi ruku'in nan ko ban yi ba aw sajadatin ko sujjada nayi sujjadan ko ban yi ba atabiha ya zo da ita ya biya ta wa sajada ba'da salam zai sujada bayan sallama misali a yin ruku'i mun gane ka tafi sujada sai kana tunani kai anya ruku'in can da azuma kai kuwa a shikenan sai ka sake komawa Allahu akbar sai ka yi wannan ruku'in saboda babban al'amari ne ba maganar shakka a kansa yanzu da misali yayi shakka shin yayi tahiya ko bai tahiya ba ai ba za mu ce sai ya kawo tahiya ba tunda sunna ce sai ka gama sallah sai kai sujjadan shakka da kai amma ruku'i ko sujada wannan farillan sallah ne so mun fada a baya ba a musu sujada dole sai an biya su to shakka a kansu ba abun wasa bane da zaka ce bari ka wuce ko kuma ba abu ne da aka yi maka rangwame ba to sai ka koma sai kai ruku'i din in ka gama sallah ka sujjada bayan sallama in kuma sujjada ce kayi Allahu akbar Allahu akbar ba kai dai ba sai ka sake Allahu akbar Allahu akbar kai biyu ba kana tasowa ta biyun nan sai ka ji kai anya ba ma dai kai ba tukunna to ƙara sai ka ƙara ta uku wannan ta ukun kai a wajen ka ita ce ta biyun ka ta tabbas saboda kar ka tashi da da shakku duk harkan sallah ba a so kai ibadan ka gaba ɗaya ma ba a so kake ibada da shakku yasa su malikiya babu ruwansu ko shakkan alwalakai ko da ka samu yaƙini daga baya ni fa lallai ina da alwalan nan kai amma kuma ga shakka kai ni fa kaza kawai alwalanka ta baci gaje ka sake a wajen malikiya sake alwala aka ce me yasa kuke warware alwalar mutum da shakka bayan yana da yaƙini kuma an ce al yaqinu la yazulu bi shakk bari ku ji amsar da suka bayar me yasa kuke warware alwalar mutum da shakka alhali kuma daga baya ma ya samu yaqinin yana da alwalan mutum ko ya samu yaqini je sake alwalansa to me amsar ku haka suka ce ku din me yasa kuke shigar da mutum sallah a shakka daga shigar daga warware alwalar mutum a shakka daga shigar da shi sallah a shakka gara ka warware masa alwala a shakka Allahu alam to muje idan mutum ya shakka a cikin shin yayi sallama ko bai sallama ba ina gurin na wa man shakka fi salami dai ko wa in shakka ne ko to duk dai ne ai idan mutum ya shakka shin yayi sallama ko bai sallama ba to sai ya sallama idan kusa ne babu sujada a gare shi in kuma lokaci ya yi tsawo sallansa ta ɓaci wannan hali ne guda hudu hali ne guda hudu sai malam ya ambace ɗaya kawai ya maka shiru amma ɗayan sai ya yi approach ɗin da kai ya dace ka kawo sauran ya ce idan mutum ya yi shakka a sallah ya yi sallama ko bai sallama ba to sallama in kana kariban sai sallama in yana kusa wala sujuda alaihi babu sujada a gare shi misali kana zaune kawai ka gama tahiya shedan din sai ya shigo maka kana zaune cikin tahiyan ne zaka bude baki ka ce assalamu alaikum shi sai dan ya ce kai fa kai sallama da su sai ka ce kai ba kai sallaman nan yanzu ai kana zaune ne a cikin sallar kuma shi kenan sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan kana cikin sallan ne fala sujuda alai wala sujuda alai babu sujada saboda wannan kokonton yana hada da sallar ne sannan yin sallama da ka ƙara wata sallama ta biyu ba ta cutar da sallarka saboda wacce sallaman ta fitar da kai in ma kayin kenan wacce sallaman ta fitar da kai wannan da kai wajen sallah ne ba abin da za ta ƙara maka a sallah mun gane wala sujuda alaihi to mu do bangare na biyu wa in tala in lokaci yayi tsawo batalat salatuhu sallarsa ta baci to wannan sai ya kawo tsawon kawai ya bar shi waje guda amma tsawon ya kasu kashi-kashi kashi na farko kashi na farko mutum ya gama sallarsa har ya tashi ya miƙe sai da ya miƙe sai ya yi shakkun shin ya yi sallama ko bai yi sallama ba to nan gurin sai ya dawo ya ce Allahu akbar ya yi kabbaran harma ya zauna sai ya yi sallama mun gane ko wasu suka ce ya tashahhadu zai yi matahiya wa ya ati bis salam ya yi sallama wa yasjudu ba'da salam kun ji hali na farko yana tsaye ne nan ya tashi kenan sai to sai ya dawo na biyu in lokacin yayi tsawo ko ya fita daga masallaci to wannan zai sake sabuwar sallah ibtada salatuhu wa mahallatu ne ya tafi takbiratul ihram shikenan zai sake sabuwar sallah kashi na hudu wanda ya tuna a kusa yana zaune yana kallon alƙibla har ya fara wani sabon aikin daban ku tuna kashi na farko bai saba wani sabon aiki ba bai ma motsa zamansa ba wannan kuma yana zaunen har ya fara wani aiki wataƙila ya fara Allahumma anta salamu minka salamu tabaraka ya zaljalal wal ikram sai ya tuna bai yi sallama ba to nan gurin sai ya ƙara gyara zaman sa a zaunen ya ce Allahu akbar mun gane ko sai ya yi tahiya ya kabbara ya yi tahiya mun gane ko sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya yi sujjada ba da salam domin dukan su ƙari ya yi hannun za mu dakata sai darasi na gaba su ba hannun kalabu bai hamdi na shaɗu Allah ilaha ilaha na sufi kwantubu ilai